من الشيطان اللعين الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na Nabiyu Rahma na babban malami a Dr. Muhammadu Sani Umar Hafizahullahu ta'ala idan ba mun dawo mun tsaya shafi na ɗari da talatin da shida mun je karshe abin da ya shafi yakin badar gazuwatu badar kubra yakin badar babba yau za mu tashi gazuwatu bani kainuka wannan shine mafari na farko da yake bayani akan abin da ya shafi Uhud yakin Uhud abin da ya shafi yakin Uhud abin da ya tsokar yakin Uhud bayan mun ji yakin Badar wanda Banu Kainuka an tsaye ne daga cikin kabilu guda ko Yahudawa kabilu guda uku da ake da su a cikin Madina na bangaren Yahudawa akwai banu Kainuka akwai banu Nasir akwai banu Quraiba wayannan su ne kashi uku manyan kabilu na Yahudawa manyan tawaga ta Yahudawa a cikin wato Madina to shine yake cewa iya min ula gazuwatihi sallallahu alaihi wa sallam shine yana daga farkon wato ya kokin annabi alaihi salatu wa salam ma'al yahudi tare da yahudawa fa gazuwatihi sallallahu alaihi wa sallam ya kokin annabi alaihi salatu wa salam kuwa ma'al yahudi tare da yahudawa wa in kanat mukhtalifatan fi zamaniha wa in kanat tattatewa muktalifatan sun sassafa fi zama da a wannan lokacin yakin da yayi da yahudawa kashi kashi ne daban daban ne walakin na ha mutafiqatun fi asbabiha sai dai abin nufi wani kanat muktalifatan fi zama ne ha an yi sabani a kan lokacin da aka yi wannan yakin malamai sun yi sabani akan cewa yaushe aka yi yakin amma ba walakin na ha mutafiqatan fi asbabiha sai dai kuma malamai sun haɗu ba ya sabani ba wajen dalilin da ya janyo yaƙi lokaci kama yi sabani wasu ce kaza in kana karanta a rahikul maktum ko zaɓin ma'ad ko kuma a asiratun nabawiya ko sauran tsira da aka rubuta sai kaga sun kawo maganganu kala-kala akan cewa wasu a shekara ta kaza wasu a watan kaza ko da an haɗa a shekara sai ga an sha ban a wata to amma ba sababi da dalilin da ya janyo ta a nan shi ko bai ja bamban ba me ya janyo wa iya khiyanatu yahudi abin da ya janyo yaƙi shine khiyana ha'inci na yahudawa wa qadirihim da yaudar wannan shine dalilin da yasa aka yaƙi tsakanin da annabi alaihi salatu wassalam ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gabato madina ya zo madina a matsayin mai wato muhajiran min makkata yana da yin hijira daga makka waje da biha min al-yahudi talata kabali ya samu kabilu guda uku daga yahudawa kala kala min kabalihim al-mashhura daga cikin kabilun su mafiya shahara waɗanda suke manja wa hum suni banu kainuka da banu nadir da kuma banu ƙuraiza wanda za mu zo mu ji banin nazir dalilinsu ya sa aka yi yakin haibar su wannan yahudawa su ko wannan banu kainuka wanda kilomita da yake tsakaninsu da cikin madina inda annabi alaihi salatu wasalam yake ya kai kilomita ɗari da saba'in idan ku an ba an kwalkwale ɗari da sittin da wani abu ke gwada approximately shine ɗari da saba'in kilomita su ko waɗannan banu banu kai duka ai suna kusa da annabi fi kilomita tara kaga kusa ake da su wa banu quraiza da kuma banu quraiza fa kada ma'ahum mu'ahada sai annabi alaihi salatu wasalam ya kulle yarjejeniya da su tunda yanzu ya dawo kaga a cikin maka ai ba yahudawa wanda aka zauna a irin wannan zamantakewar da su mutum da ya zo zai zauna da su sai kulle yarjejeniya da su aka kulla alkawari shine fa aka da ma'ahu ya kulla tsakaninsa da su mu'ahadatan wata yarjejeniya ko alkawari wa kana min nususi hadhihi mu'ahada yana daga nassi dan kar maganar da aka faɗa da wannan alkawarin doka da shar'i da aka ba Allah yu'inu alaihi ahadan kada su taimaki wani a kan annabi alaihi salatu wasalam ba wa kasu yake shi ba bayan ba za su yake shi ba ba za su taimaka wa wani in ya zo ya kar annabi ba kun ga sharadi na farko kenan wa kana wa inda habahu aduwwun nasaru inda wani abokin gaba zai zo ya afka annabi alaihi salatu wasalam to nasaru za su taimake shi walakin na yahuda sai dai su yahudawa wa hum ahlul gadiri su babu ta yaudara wani khiyana da hali walam yaku bima ahadu alayhi ba cika abin da annabi ya alkawari da su ba wanda da ba haka yake shi za na mamaki wanda suke sauraron labarai su rika gaskata Isra'ila lan ta alkawari akan Filistin cewa za a yi kaza duk wanda ya karanta alkur'ani ya san ƙarya suke domin halin su ne tun daga Yahudawa da kamar da wani zai faɗa a gurin su mu'aibar da Yahudawan da da ne yanzu ba su da wani bambanci duk Yahudawa ne. Allah ya gama gaya ma halinsu cewa mutane ne mai yaudara ko gani kai suna nuna ma kauna to kauna ce ta fili ba ta gaskiya ba to shine yake cewa وقعت غزوة بني كينقاع shi wannan yakin na banu kai ya faru ne ba da gazuwar badr al-kubra bayan an yi yakin badar babba fi sanati asaniya lil hijra a shekara ta biyu bayan hijira wa kana yahudu banu kainuka min ashad al yahudi kun ji ba yahudawan banu kainuka su ne mafiya tsananin yahuda sun fi banu nazir sun fi banu quraiza sun fi su gaba ɗaya me yasa ba za ka gaya muku dalili saboda su suna da karfi suna da kayan fada kuma to shi ne yake cewa to ko ma da bai faɗa ba abin da yake so ya kawo mana suna da ƙarfi domin su mafi yawancin su makera ne suna da ƙarfi kuma sannan ƙira wanda ake cewa wani gursumeti nan gursumeti masu haka karafa da waye da waye duk su ne su suke haɗa sulke ta haɗa kiriya ta haɗa duk wani kayan yaƙi da ka sani mafi yawanci su suke haɗa shi a wannan lokacin kuma ga ƙarfin jiki suna da shi walamma ra'au nasarallah nasrullahi ta'ala li rasuli sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka ga nasarar ubangiji madaukakin sarki ta faru ga annabi alaihi salatu wassalam wa ashabihi yawma badr da kuma sahabbansa a ranar badar wa anna kalimatal muslimina qad zaharat hakika kalmar musulmai za a tayirin jayi eh ta fito fili tayirin jayi to wa daulatuhum kuma daular musulmi kamar ta tsaya ga da um gari sai haka ya fusata su sai fuji ya kama suka fusata ba za a rulga baba sai suka bayyana fujirki wa hasada da kuma hasada والحقد الكامنة في قلوبهم da gillu da hikimin shi ne gillu a mutum ya koye wani abu mara kyau to alkamina wanda yake koyayye fi kulubi wanda yake koyayye na cikin zuciyarsa gaba ɗayan ya bayyana shine wal hikid alkamina fi kulubi da gillin da yake ciki koyi a cikin zukatan yanzu duk ya bayyana wa qad wa da fi asbabiha hakika daga cikin dalilansa dalilan da yasa aka yi wannan yakin ya gudana cewa ma kana min tahaddi ya kasance da at-tahaddi shine challenge yana daga cikin challenge kalubalanta da cewa annabi alaihi salatu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da cewa annabi alaihi salatu wa sallam hina nasahahu lokacin da ya musu nasiha ba da gazuwati badiri bayan yakin badar to bayan annabi ya ci badar an kashe mutum saba'in an kama saba'in to sai zo yake waɗannan yahudawan nasiha yake musu wa'azi fa qalu lahu da annabi ya gama wa'azin da zai suka ce da ya Muhammad ya kai Muhammad la ya gurran naka min nafsi kar ka saki kar ka saki ka rutsar da kanka kar ka rudu shine la ya gurran naka min nafsi kar kanka ya rude ka kar ka rudu ka tantana baran min quraish dan ka kashe wasu mutane a cikin qurayshawa wai annabi ke gaya haka kar ka rudu dan ka kashe wasu jama'a cikin qurayshawa ka zuwa kuma su wancan da ka kashe ka sani wawaye ne kawai wata abu da da zuwa ne da aka karkaje suna yi wa annabi kaje ne kan ya ga ya ci nasara akan wayannan zuwa ne su wani wayannan wawaye ne shi sa aka yi nasara akan su la ya'rifuna alkitaba ba su sanya ake yaki ba haka ta ga annabi alaihi salatu wassalam innaka law qataltana kai da za ka yake mu kuwa suka ga annabi da za ka take ka yake mu la arabta da ka san cewa anna nahnu nas mu mutane ne suna bugun kirji da za ka yake mu da ka san mu mutane ne wa annaka lam tarka mithlana kuma za ka san cewa kai baka taba haduwa da mutane irin mu ba tun da kake ba taba haduwa da mutane irin mu ba to kun ji kalma ta farko wannan ya fito sunan abi dawud hadisin wato abu dawud mai lamba dubu uku da ɗaya da siratun nabawiya ta yi wuni sha mujalladi na uku shafi da tamanin da ɗaya yace kama anna min asbabiha kamar da yana ɗaya daga cikin dalilan yakin al-mubakira kai tsaye isa'atuhum lil mar'atil muslima mu da na wata mata musulma da suka yi sai soke mu a kasuwar me faru iz aqada yahudi tana zaune ne sai wani yahudi ya zo aqada sai ya kulla sa'ibun wato wani bai yahudi yun sa'ibun wani bai yahudi mai gursimeti an gane gursimeti sai zo ya daure ɗarafa saubiha gefen tufafinta tana zaune a ƙasa sai ji ta bayan da sai daure gefen tufafinta ta baya ba ta sani ba balan ma kamar ta zo miƙewa tunda an daure ba ta sani ba in kashe fasai sai tsirai yahuda na gani fa za a yi gobe a kawai shi suka kyankyale da dariya tana yin wannan tsaraitin tun da an ja sanin da ya cire yanzu sai suka buje da dariya fasahat jin haka ce sai kara sai ihu fa wata ba rajulun minal musulmi shi kuma wani musulmi yana gefe sai kishi ya kama shi dangane da abin da aka yi wa musulman nan kawai fa wata ba sai ya tsufa minal musulmi na ala sa'igi ya yi tuba ya tsalle irin abin da ake to sai wa takwando ya yi tsalle kawai sai gashi akan wannan mai bursimeti wannan makerin fakatala kan ka ce mai wannan ya kai shi lahira wa shaddatil yahud ala al muslim su ma gaba ɗaya wannan yahuda sai suka yi kan wannan musulmin guda ɗaya wa qatalu shi ma suka take shi fastasraqa ahlul muslim almuslimina ala yahudi sai wanda suke musulmai na gefen gurin gaba ɗaya suka yi ta shela suna sanar da sauran ƴan uwansu musulmi cewa ga abin da yahudawa suka yi musu faka zibal muslimun sai musulmi gaba ɗaya suka yi fushi fawaka ɗiki ba satin bai na mu bai na bani kai nuka kawai kankace mai wannan siga wato makamai na haɗuwa tsakanin musulmi da kuma banu kai nuka'a ولما بلغ الخبر خيانة بني قينقاع yayin da labarin haɗintin wato yahudan banu qainuqa ya je gurin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam kharaja ilayhi annabi na jin abin da aka yi wa musulma guda ɗaya da aka ci mutuncinta a kasuwar banu qainuqa sai ya fito zuwa gare su wa ashabu wa ashabu da shi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da su wa hasaruhum suna zuwa sai suka kewaye wannan yahuda duk da dama unguwa ce karama san musu haka yi za ka yarjejeniya da su cewa kar su kawo annabi hari kuma kar su taimaka wa mai kawo annabi hari kawai sai annabi ya sa aka yi musu kawanya aka kewaye su a ne mutum da aka kewaye su kamsata ashara laila an tsawon kwana sha biyar wa shaddadu alaihim alhisara suka tsananta wannan tsarewa a gare su hatta nazalu ala hukmi rasulillah ko kuma tsanantar arewa ta tsananta a gare su su yahudawan hatta nazalu haka da suka sako ala hukmi rasulillah akan hukuncin annabi alaihi salatu wasalam a wannan irin hukunci ala anna lahu amwalahu na cewa gaba ɗaya dukiyoyinsu yanzu za su bar wa annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya ba abin da za su ɗauka wa anna lahumun nisa'a wa dhurriya annabi yace amma ya bar musu matansu da ƴaƴan su tafi da su amma duk kayan kasuwancin su wace anan duk wannan kayan kere keren kaf su ɗauko mai ba ne mutum to saboda haka فأمره فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya umarni da cewa fa kuntiku aka dan daure su gaba ɗayan su mazajen da aka daure su wa kana Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ko shugaban munafikai Abdullahi dan Ubay dan Salul halifahu shi kuma halif in aka ce halif a larabci shine wanda ya kulle yarjejeniya tsakaninsa da kafirai yayi alkawarin zaman lafiya da su shi Abdullahi bin Ubay bin Salul domin munafiki ne da ya ga an yi haka fa ahlaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya nace wa annabi alaihi salatu wasallam ilhahan shadida nace mai tsanani za ku gana cewa a cikin ladaban addu'a shine al-ilhahu fi du'a kamar yadda mai yisul muslim ya kawo nace wajen addu'a shine al-ilhah su saboda haka ilhahan shadida nace mai tsanani hatta inna hu qala ni ta kura annabi ya rika matsatsa to ya rasulullah ka bani mutanen nan ni banna da alƙawarin ya daidai ne zaman lafiya da kaza kaza yayi da kullun ya zo ya magana hatta inna hu qala hatta da annabi yace arba'u mi'ati hasiri oke hatta da shi ibn ubay bin salul din yace arba'u mi'ati mi'atu hasiri hasir shine wanda babu kayan yaki a tare da shi yake cewa mutanen ku da nake da wannan yarjejeniyar da su ne akwai mutum ɗari hudu wanda ba kayan a cikin mutanen akwai mutum ɗari hudu wanda ba kayan yaki a tare da su wa salatu mi'ati dir'in sannan kuma wato da kuma salatu mi'ati dir'in wato masu sirki ɗari uku mutanen da suke da sirki a tare da su ɗari uku za ɗari bakwai kenan mana'uni min al-ahmari wal aswad sun hana ni al-ahmar da al-aswad shine wato kinaya ce ta kuɗi zinare da azurfa kenan zinare shine ahmar din aswad kuma azurfa to sun hana ni zinare da azurfa tahsuluhum fi gadatin wahida sannan kuma ka zo ka girbe su a dare ɗaya wai haka yake ga annabi duk waɗannan mutanen da nake da alkawari da su za su bani kaza da kaza kawai dare ɗaya ka zo ka girbe su to dai ga annaba haka fa wa haba hum lahu sai annabi ya bashi su yace to ga sunan da bi ala an yakhruju min al-madina amma ba sharadi su fita daga cikin madina su bar garin wala yudawiruhu fiha kuma ba annabi yace ba na buƙatar makwabtaka da su kace makwabtaka da ya gaya ibnu salul wannan kalma wa kana ubadatu bin sabit radiyallahu anhu shi ma ubada ibnu sabit Allah ya kara masa da ya kasance halifan lahum shi ma ya alkawarin yarjejeniyar zaman lafiya da yahudawa su wannan banu banu kainu ka din fil jahiliya tun a zamanin jahiliya fa alana bara'atahu yana ganin minhum annabi na ganin abin da ya faru tsakanin ubada na ganin abin da ya faru tsakanin annabi da waɗannan mutanen sai ya zo a fili publicly ya zo ya bayani cewa daga yau ya yana mai bayyana bara cewa ba shi ba yarjejeniya da waɗannan yahudawa ba shi ba su shi bai yi irin ta Abdullahi bin Ubay bin Salul ba da ya zo ya ba su kariya cewa akwai yarjejeniya ta kaza da kaza da kaza a tsakanin su yace babu shi ban wa kana ji ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li mawaliya min yahudi yace hakika ina da bayi da yawa waɗanda na yanta a cikin yahudawa kasirun adadu adadin su na da dimbin yawa wa inni abrahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina kubuta wato ina tawowa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam min wilayati yahudi dangane da cewa hatin jibbinti lamarin wani da yahudi ba ni ba wannan jibbinta siya ma'aikin Allah shi maimakon ya zo ya yi wato ya jibbinti lamarin su sai ya zo ya yi ba shi wato wa ata wannan laha wa rasula sannan na jibbinta lamarin Allah da manzansa ba ruwa da lamarin su kaga sabarin wa ibn ubay ibn salul shi da ya zo da yake akwai munafurci a zuciyarsa sai fage da wannan abun ya fanke su to sai da min duruti hadhihi al-ghazwa yana daga darasan wannan yakin farkun azim akwai bambanci babba farkun azim bain al wato bambanci babba tsakanin matsayin nan guda biyu mawqifi abdullahi bin ubay bin salul رأس المنافقين مدير عبد الله بن أبي بن سلول شغبان منافقين وموقف عبادة بن الثابت رضي الله عنه da kuma matsayin ubare ta dan ko shakka babu ba matsayin sa dai ba domin wannan imani ya nuna tsantsa yana cikin lamarin Allah ne da wanzansa shi ko wannan ya boye munafiki ya je yayi wani abu innahu al-farqu bayna al-imani wan nifaq ma ne yace hakika bambanci ne tsakanin imani da munafiki wa fi mithli hadhihi al-mawqif mawaqif a irin wannan wato matsayar ne guraren daban-daban yumayyizu Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah yake bambanci lafiyayyun mutane daga cikin gurbatu ko ya ko ya tsani gurbatattu daga cikin lafiyayyun mutane wa yuzhiru dinahu sannan ya rinjaya ka addininsa wa yansura awliya'ahu ya kuma taimaka wa masoyansa wa yukhzi a'da'ahu sannan kuma ya kunyatar da makiyarsa sai Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibance lamarin Allah da manzansa wallazina amanu da wanda suka imani fa inna hizba Allah humul ghalibun hakika rundunar Allah sune al-ghalibuna masu rinjaye na biyu mare ce zara fi hadhihi al-ghazwa aibar har yau ya bayyana cikin wannan yakin fikiwar nabi sallallahu alaihi wa sallam fahimta shine fikihu wato fahimtar annabi alaihi salatu wasalam a siyasi na siyasa shine zamantakewa shine siyasa dama siyasa ai larabci ne sata ya susu siyasa ta da mai shiri ne yake cewa fasasa bi za ka halka linan wa shiddata fasasa ko saboda haka to a siyasi na zamantakewa fi ta'amuli wajen mu'amala sama'a ibnu salul tare da abdullahi dan ubay dan salul idan kana zaune da mutum munafiki ne to sai ka san ya zaka iya mu'amala da shi ya zaka rika zamantakewa da shi kaga annabi ya san cewa ibn salul munafiki ne kuma munafikin sa da har ya bayyana amma ya iya zamantakewa da shi haka ne da ibn ibn al-ashira da ya kawo a cikin al-adab al-mufrad ko annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya sallama suna da wanda na Aisha sai cewa sai annabi yake bi ta ibn al-ashira ko ibn akul ashira tir da dan ashira dan dangiwa ne saboda kuma da annabi ya shigo sai da ibn al ashira ya shigo sai annabi ya saka mafusta da yadda wata yana Aisha ta ce ya naga kafin ya shigo ga abin da kace amma kuma bayan ya shigo ka saki fuska hanyi sai ya ce dan in kubuta daga sharrin sa akan iya sakawa mutum fuska amma ba wai guje mutum cikin kalaka ba saboda ka sai yana kunshe da wasu illoli ne ma yake ya samu dama ya je ya ɗafe sai ka ce kaza to ana iya yin wannan duk siyasa ce an fahimta da kyau ko zamantakewa to shi ne malam yake cewa me yasa idlab ba talabahu lokacin da annabi ya amsa dubara ku ji zamantakewa dalilin da yasa annabi ya ga idlab ba yayin da ya amsa talabahu abinda ibnu sarul ya nema فلعل هذا الموقف وتقيل wannan matsayar yafsilu qalbahu annabi ya haka ne ko dan wannan abin da annabi ya masa ya wanke zuciyarsa ya daina wannan munafurcin da yake ɗaya kenan wa yuzilu gishawata anhu sannan ya kauda wannan rukun da yake kan zuciyarsa wa tatimma hidayatu sannan shiriyar ta ta cika ya zamto ya shiriya ya zama shiryayye har ya zana sa masa rai wa qala lahu hum laka iza annabi yace to je ka ga tiran tafi da su ولعل الذين يسيرون وراء زعامة بن أبي بن بن سلول وتقيلا ولن تسكي فيها كركشن جابورة أبي بن سلول كوا يصلحون تاجروا annabi ya haka ne a wuta manufa ta uku ko don waɗanda suke karkashin sa din nan bayan Allah ya gyara zuciyarsa su gyaru bi salahihi ta hanyar gyaruwarsa fa yadda ma ta kustafa kuma ya zo ya riko da sahu na gaskiya wa yastahimu fala yata'assaru min kaidi a'da'il islam sannan ya tabbata ba zai tafirantu daga makirtin wato abokan gaba ba abokan gaban musulunci na uku wa zara kazalika hirsun nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan haka wato kwadayin annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana karara ala tufadi hudutu fitnatin fi mustami'il mu'minin a bisa wato fansar hudusa fitnatin fi mujtama'il mu'mini wato ma'uwa masu farar da fitina wato a a zamantakewar musulmi wanda kai zai iya farar da fitina to za ka iya yin wata dabara da za ka toshe iya bangaren sa ba tare da ya yada a wannan fitina cikin jama'a ba li'anna ba'd al-ansar domin sauran wani sashi na mutanen Madina kanu hadisai adil bi islam sun kasance sababbin shiga musulunci ne idan aka bari yanzu suka gama gane halin ubay ibn salul sai su dawo musulmi haka suke su yi annabi ya sauyi tunda ba kowa ne za halinsa ba ya sallame shi kun fahimta da kyau ku domin kan halin ya fito fili kowa kuma wasu su tasirantu da shi wanda za mu ji a yakin uhudu a sai da ya tasirantu wasu musamman da wata kabila ya tasirantu da su saboda su sun san shi wa yakta an yu'athira fi imra'atul munafiqin sannan kuma yana jin tsoron cewa an yu'athira fi shi ra'atul munafiqin wato Abdullahi bin Ubay bin Salul kada ya zo ya tasiri tasiranci da wayannan sababbin shiga musulunci mutanen Madina li sum'atihi kabira saboda sai gumi da yake yi sum'a shine ji mutum ya ji magana ya dauka daga nan ya je ga ya wasu to dan kada yayi wannan fihim a cikin sababbin shiga musulunci ya je rika gaya musu wata maganganu da babu su ولذلك سلك صلى الله عليه وسلم معه اسلوب المدارة shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya shiga mata da yanayi na almudara tsarin zamantakewa zaman lafiya shine almudara a larabci suka ce mudara tsarin zaman lafiya wa sabri alaihi da hakuri da shi wa ala isa'atihi duk da cewa da kuma yadda yake cutarwa sabawarsa tajannuban litikna idan ya nisance wa fitina kawai wa idhar li haqiqati rajuli da kuma bayyana haƙiƙar wannan mutumin min khilali tasarrufati na daga gurbin wato yadda yake mu'amalarsa wa mawaqifi da kai komansa da matsayinsa inda man yajhaluha gurin waɗanda suka jahilta za a nabe fito da mutane karara wato fili cewa ga irin ɗabi'un ubayyu bin salul wa min samma tun daga wannan lokacin ba samma muta'in samma ami ai hunaka kina daga wannan gurin kuma ya firu nasa min auli domin a nuna mutane halin sa asiri mutane su gudu daga gefansa wala ya ta'aqabu na ma'ahu kuma kada su zo su tasirantu da shi har ma su rika tausaya masa wa qad haqqaqa hadha al-usluba hakika wannan tsarin uslubin nan ya tabbatar da najahan wato bahiran wato sakamako wanda yake mai haske mai ban kai fa kad zaharat haqiqatu ibn salul haqiqa haqiqan ibn salul ya bayyana li jami'in nasi ga dukkanin mutane kowa zai bai gane har sai da kai matakin da wasu suna cewa annabi ya wani su kaje wanda da ya koyi annabi ne kawai ya fahimci dabi'unsa sai yan kaɗan daga cikin sahabbai to har sai da wannan abin ya fito fili annabi ya nuna musu obvious cewa ku kiyaye shi to yasa su kan wanda suka shiga musuluncin daga baya abin bai zama mutu bambara kwaiwa domin annabi ne wayan mutu da kai akan ɗabi'unsa ba ba shi ya shige jikinsa ba inna shi ya fara shiga jikinsu to daga baya raba shi da su aiki ne to yasa aka yi kokari aka nuna musu ya yake hoton turun fikta ɗinsa a fili kafin ya bayyana kansa gare su to shine yake cewa hatta aqrabun nasi ilai har wato mafi kusantin mutane zuwa gare shi sai da suka gano halinsa saboda wannan siyasar da annabi yayi da annabi zai haka wanda ya ja mutane da yawa siyasar da annabi yayi sai da zanto har wanda suke mafi kusanci da gare sai da suka gane wannan mutumin ba shi da gaskiya wa minhum waladuhu abdullahi daga cikin sa akwai ɗansa abdullahi bin a wato ubay bin salul shine wanda da ubay bin salul din ya rasu shi wannan musulmi ne sahabi ne lafiyayyen sahabi lokacin da ya rasu ai yi je je kai yadda annabi dan Allah ya zo ya mahaifinsa sallah har ya nemi ya fita mar warjallan sa ma alkabari ne annabi ali salatu wassalam sai na umar ya zo ya rasulullahi za ka yi masa sallah bayan munafiki ne yace kyale ne masa sallah ya zo yana nema shi abdullahi dan na yana cewa nema wa mahaifinsa gafara saboda soyayya da ke tsakanin ɗa da uba annabi ali salatu wassalam yana nema maka gafara sai na umar yace ya rasulullah za ka rika nema wa munafiki gafara shine Allah ya saukar da aya cewa ko kai masa istighfari ko kar kai masa sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ko kai musu istighfari ko kar kai Allah ba zai masa gafara har inda Allah yake cewa ko da zaka in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum inda zaka yi musu istighfari ka nema musu gafara to 70 70 din ba kawai misalin lissafi ne wato ana nufin kamar ba hauji sun sau ma lalaga kin tinkiya Allah ba zai kula ba domin kun ga halin ya fito a fili an yi walƙiya an gan su to sai yake cewa dan safakanu ba'daha wato sun kasance bayan wannan lokacin idan ta kallama da zari ya fara magana ibn ubay ibn salul yana fara magana hatta tu sai su dakatar da sai kaga iman shiru yana fara magana su yi rufe mana baki wata za ya komin kalami su kunta ta wa zancensa ba ta bari ya kuwa daya bal aradu qatlahu sun ma zo su kaji laula ta da kone rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba da annabi ya shigo bi manhihim min zalik wajen hana su hakan ba ba da annabi ya shigo hana su hakan ba da tuni sun kaje dan sai na Umar ya ji a kan kaje ibnu salul lokacin da aka yada kayan nana ya ai zuwa ya zara takobi ita ya rasu lalla banni da a ne azuri ba wani kawo dalilin kira wuyansa annabi ya ce bari kana ce na kake musu sahabbai na abin da yi mai za mu ji nan gaba mala ya ce asila ma hiya qawailul yahudi fil madina kabilin yahudawa a cikin madina guda nawa ne wanda yanzu muka biya sun kasu gida uku ma sababu gazuwati bani kainuka me yasa aka yaki banu kainuka mun ji dalili akan mutuncin ya mace guda ɗaya eh a kanta aka yi wannan yaki mata jara lahum min rasulillah sallallahu alaihi wasallam me gudana tsakanin su da annabi alaihi salatu wassalam lamma qalu yayin da suka halinta annabi na hudu man farko baina mawqifu ibn ubay ibn salul wa baina mawqifu ubadah ibn sabit me bambanci wai tsakanin matsayar ibn salul da kuma ta ubadah dan sabit ko shakka babu imani ne da munafunci ya fito a fili har huna ka farkon bai na yahudu lamfi wa yahudu yau shi akwai bambanci tsakanin yahudawan da da na yanzu akwai babu da autism yadda yahudawan da suka yi ta yaudara haka yahudawan isra'ila yanzu za su yi ta yaudara in ka dogara da rediyo to wallahi ka faɗi ka ce wai abin da ka ji an faɗa a midiya shi za ka yi amfani wannan shi suke kira gazuwar fikiri an gane ko wai yakar tunani kuma da shi ake yakar yanzu da yawa za ka mutane suna yaɗa abubuwa wai da mutum ya ja abu a midiya wai bai da rariya kawai sai saka kawai sai ka gan shi a social media ka yaɗa barna ba daidai ba ne kuma saboda haka ya kamata mu lura da kyau ya kamata mu zama wayayyu ba yahude na da da na yanzu har kiyama ta tashi su ne da yahudawa walan tarda anka yahudu walan nasara hatta ta tabi a millatu yahudawa na da da ne koyaushe ma su ne dai ba za su taɓa canja ba in ka fara kan da su wasu bakara har ka ji wa ali imran allah ne ta gaya ma wato alƙawari da aka yi da yahudawa kala kala ba su cika ko ɗaya ba misali wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun alqawli takwas ko dai ba tika ba thumma tawallaytum Allah da kansa yace tawallaytum me aka ce akadna bi saka bani isra'ila mun yi alkawari da banu isra'ila la ta'buduna illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye wa zil qurba da yan uwa na zumunci wal yatama da kuma marayu wa qulu lin nasi husna ku rika gaya wa mutane magana kyakkyawa mai daɗi wa aqimu salata ku sai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun amma gaba ɗaya abubuwan nan da aka lissafo duk kuka juya baya banda kaɗan daga cikin ku irin su Abdullahi bin Salam wanda ya musulunta a cikin shi ma bai hude ne to su ne kalilatin da Allah yake faɗa banda su gaba ɗayan su kaucewa suka yi to ka ga wannan alkawari bai hude zai ma yanzu ka yadda to shine mataki na biyu gazwatu Uhud yakin Uhud maliki tasammiyatuha wa waqatuha wa sababuha dalilin da yasa aka sanya mata suna Uhud da lokacin da aka yi da sababin yakin maliki Uhud jabalun min jibalil Madina shi Uhud wani dutse ne daga duwatsun Madina kamar yadda muke da dutse yanzu dala da goran dutse ko a can wajen yamma kuma a ce kwatar kwashi da abin da ya kama da wannan duk duwatsu ne ko zuma zuma rock duk duwatsu ne daban-daban to su ma suna da wa'annan sunayen sun miya bizalika an kirawo shi ne da wannan sunan litawahhudihi min bainil jibal saboda kadai takansa cikin duwatsu kadai takansa dutse ne daya daya ba shi da irin sawai saboda yayi tare da goron dutsen sau arba'in haka haka wanda suka je din suke faɗa wanda kuma in kana karanta ma ka sai misalin girman sa da ake faɗa za ka girman sa ya kai girma wa fi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim an anas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala an uhud anas dan malik yace annabi alaihi salatu wasallam yayi magana akan uhud yace hada jabal sun zo gurin dutsen ne ko suna kai yace wannan dutse ne da yuhibbuna yake san mu wa nuhibbuhu mu ma muke san sa wane mutum kai ka samu ma ko irin ta wannan dutsen aima annabi ya kalle ka yace wane yana san mu muna san sa ai ka gama samun rabo to Allah ya kalli dutsen Uhud ya ce dutsen nan yana san mu muna san sa Allahu akbar wa sumiyat al-ghazwa bismihi kisa aka tanya wa yakin da sunansa liwuqu'iha indahu saboda yakin ya afku ne a gurin dutsen wa qad waqa'at fi shahri shawwal an yakin hudu a watan shawwal sanata talatin min al-hijra an-nabawiyya a shekara ta uku bayan hijira ta annabta bayan aiko annabi alaihi salam bayan annabi ya hijira zuwa madina kaga a shekara ta nawa aka yi badar ta biyu tsakaninsu da uhud shekara ɗaya kawai to domin ne yace amma sababu ha sababin dalilin da ya janyo aka yakin fa inna quraish hakika quraish lamma asaba ma asaba yawm badr yayin da abin da ya same su ya same su ranar badar min qasarati na daga asara ko sun yi asara mutum saba'in wa azimatin da karyewa an kama mutum saba'in utila bi sanadidiha an kashe daga manyan su sanadi shine jagororin su manya man kutila wanda aka kashe wa usira man usira shine mutum saba'in ɗin wa usira man usira an kuma ribace waɗanda aka ribace fursunonin yaƙi zu'ati an haibatu ha sai ranto karisma shine haiba kwadin ya faɗi wa taraja'at makanatuha inda al-arabi sannan matsayin su yayi baya a gurin larabawa ana musu wannan kare gaba ɗaya larabawa suka ce a jira baki ne ba su da wani ƙarfi rarwa da suke gefe ba da an kanu yuridu na tilafa zalik duk da cewa suna nufin suna son sabanin wannan abin da wato da da laraba suke kallon su da shi yanzu su suna son girma fara da kufaru quraish sai kafiran kuraiya suka yi nufin an yi ta'assaru da kitali wato tabi tafi wajen yakar annabi alaihi salatu wassalam wa yastaruddu haywata su dawo da wannan kwarjinin nasu fastama akubara'uhum sai manyan su suka haɗu bi tadbirin min abdullahi bin abi rabi'a karkashin wato gudanarwa na abdullahi bin abi rabi'a wa ikramata bin abi jahl shi wannan abdullahi bin abi rabi'a shine wanda aka yi single combat din nan da mahaifinsa a yakin badar wanda suka fito su uku in za ku iya tuna a bangaren kafirai kun fahimta da kyau ku to saboda haka shi ma ka an kashe babansa wa ikrima bin abi jahl da ikrima bin abi jahl shi kuma dan abu jahl ne shi ma abu jahl ya tunkuyi kasa a wannan ranar ko sanan wa taburan bin umayya shi ko dan umayya bin kalaf ne shi ma kaga babansa ya mutu da na ga muku duk manyan a yakin badar suka mutu banda wa banda mutum daya da bai je ba shine wa Abu Lahab shi ma dabara yayi ce yana ina bin wani bashi kai ka je a bakatina shi kadai ne bai fita ba eh sai dabara amma duk manyan da suka fita kaftin sai da suka mutu to shine yake cewa wa ghairuhum da wasu su min man usiba aba'uhum daga daga waɗanda aka ce iyayensu wa ikhwanuhum da yan uwansu wa abna'uhum da ya'yansu yawmu badr ranar badar fa kallamu aba sufyan sai ne suke magana da Abu Sufyan wa man kanat lahu da wanda suke tare da shi fi tilkal ili wanda suka kasance a tare da shi fi tilkal ili a wannan cikin wannan ayar shine al-ilu tijaratun yanar su suna da kasuwanci duk wanda suke da kasuwanci a wannan lokacin suka je suka yi magana da su faƙalu suka ce ya ma'ashara kurai ya ku taron kurai jawa inna muhammadan hakika annabi muhammad adwa taraku ya bar ku wa tara shine bari watara ya bari ku ya kyale ku wa qatala khiyarakum ya kuma kashe zababbin cikin ku fa'inuna bi hadzal mali ala hazi ku taimake mu ku taimake mu da wannan dukiya suke gaya manyan yan kasuwar cikin su da Abu Sufyan ku taimake mu da wannan dukiyar yadda za mu yaƙi wanda yaƙi Annabi alaihi salatu wassalam la'allana nudirika minhu sa'aran wataƙila ma riski tasiri a kansa ma yi tasiri a kansa fa fa'al yuska aikata haka fa ja'aluha fi iddatihim lil ma'araka iska sanya wannan dukiyar kwatir bukin haka wanda ya ba da kuɗi mai yawa shine Abu Sufyan aka ba da dukiya mai yawa fi iddatihim lil ma'araka aka tara dan ayyaki wa jama'u la min al muqatilina min quraish suka tara kuɗaɗe daga Qurayshawa mutuncin mayaka na Qurayshawa wa hulafa'iha da wayanda suke alkawari da su na zaman lafiya halif jami ne na halif hulafa jami ne na halif wanda suke zaman alkawarin zaman lafiya da su salatatu alafi muqatil suka tara mayaka dubu uku aka haɗu wa kharaja alqadatu bi nisa'i to sannan kuma suka fito da wasu wato mawaka da a cikin matayensu ne Allah to hadithu ma anfusum bil jira su tumu idan suka ga wannan ƴan matan su ne musu waka suna zuga su to na abun waje zaburar da zuya hana su guduwa da mutum ya zo zai gudu ya ga mace a gefe ta neman waka sai ya ci gaba kawai to wai an fito da su ne don su ƙara zaburar da su fa kharaja ma'ahum minan nida'i 15 imra'a suka fito da mata goma sha biyar su ne mawakan masu ziga su wa kana ma'ahum mi'ata mi'ata faratin sannan a cikin wannan mutum dubu uku mutum ɗari biyu suna da dawakai wa salasatu alafin ba'irin ya hayya kai wa salasatu alafi ba'irin ko da kuma wato taguwa guda dubu uku wa sabau mi'ati dir'i sannan kuma masu silki an gane ko mutum ɗari bakwai ne masu silki garkuwa ta kirji wa anzala Allahu azza wa jalla fihim qawlu sai Allah ya saukar da fadin sa akan innal ladina kafaru hakika wanda suka kafurta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyin su ne liyasuddu an sabilillah dan toke hanyar Allah kaga yanzu ai sun haɗa kuɗi da yawa ga abubuwa ana ta faɗa fata yi fi ha Allah ya ce da sannu za su yadda wannan dukiyar thumma takuna alaihim hasra sannan su nadama akan wannan dukiyar da suka ciyar thumma yughlabuna sana'atin jayisu ai galaba akan su wallazina kafaru ila jahannama yuhsharu hakika wanda suka kafurta za a tattara su ne ila jahannama zuwa ga wutar jahannama ya Allah ya ce liyamita Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya ware waɗanda suke wato al-khabitha wato gurbatattu min at-tayyib daga cikin lafiyayyu wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd sannan ya sanya wannan gurbatattun taki kan sashi fa yarkumahu jami'an wato koyar kuma wuji ne kamar yadda za ga a tarakum shi ne yadda za ga ayaba a ɗaya kan ɗaya ta jago to Allah ya ce sai ya shigar da su ya tsora su ɗaya kan ɗaya gaba ɗayan su bai ya ja'ala hu fi jahannam ya tura su cikin cikin jahannama ulaika humul khasirun hakika wannan sune asararru malai ce innaha sunnatullahi ta'ala fi khalqihi ku sani wannan sunna Allah ce a cikin halittinsa zahiratan jaliya wacce take a fili obvious jaliya karara fa kam nawa nawa zaka samu yubatilu ada Allah fi saddi an sabili kaga makiya Allah suna kashe dukiya dan tushe hanyar Allah nawa nawa akai wa muharibati dini da ya kara addinin sa gashi nan muna gani wa awliyaihi wato da masoyan Allah ko masoyan addinin ثم لا يلبسون sannan ba sa jimawa an yanka liba alaihim kaiduhum ba a daukar lokaci sai Allah ya jiyo musu da bakin su wa yahiqa bihim makruhu sannan kuma mummunan nufin su ya dawo kansu sai Allah ya ce wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli in za ka kira ramin mugunta ka kira shi ka tere wala yahiqu al-makru sayyi'u duk mai gina ramin mugunta baya koma kan kowa illa bi ahli sai zuwa gan kan wanda suka gina shine kawai a fassara da yanci wanda ya gina ramin mugunta to kanta yake koma in mutum boka ne yaje yana ta bokanci to za ka karshen sa mafi yawanci sai irin ne yake kage dan mutum hasada yake za ka da karshe hawan jini zai kama sai ya mutu a haka ko to irin wannan shine wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ali idan kana so ka zauna lafiya ka kai wani hasada duk abin da Allah ya ba wani kawai ka kyale Allah ne ba shi kai ma naka na nan zuwa sai ka zauna lafiya amma Allah in ba haka ba ka so kano faɗa da Allah domin Allah kake so da yi da zafin ba bai cancanta ba dan me yasa ka bai shi kai ma ka nema gurin sa sai ba ka to yi Yahuda suka ja wahala domin hasada hasadan min indi anfusihim hasada suka rike wa Annabi alaihi salatu wassalam falaita almuslimina ina ma dai musulmai ya'unu hadhihi alhaqiqa suna lura suna kiyayewa da wannan haqiqa wa yazidu mutamassukan bi dinin hakan ya kara musu riko da addinin su ji malam wa sikatan bi rabbihim kuma hakan ya kara musu aminci da ubangijin su subhanahu sarki ya tabbata gare wa nasri da taimakon sa wa wa'adihi da kuma alkawarin sa alladhi la yatakhallaf wanda Allah baya saba Allah baya saba alkawari ko kadan ya hayyu ya kayyum to shine ma ne yake cewa wasul khabar quraish bi saduwar labarin quraishawa wa ma azamat alayhi da abin da suka kulla da abin da suka kulla ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga annabi alaihi salatu wa salam wa idaduhu li zalik da kuma tadadin da suke akan haka balagahu alaihi salatu wa salam khabar quraish annabi alayhi salatu wasalam ya samu labarin qurayshawa wa khurujihim li harbi da fitowar da su yake yi fattashara ashabahu radiyallahu ta'ala anhu sai annabi ya juya ya nemi shawarar sahabbansa Allah ya kara musu yadda a ya khuruju li mulaqatil mushrikin yace da su shin ma fita dan mu je mu haɗu da mushrikai kuna ganin za a fita am yamkutu fil madina ko kuma kawai mu zauna a madina mai zaman mu wa kana ra'ayu sallallahu alaihi wasallam shi annabi ra'ayinsa kuwa Allah ya khuruju min al-Madina cewa kada su fita daga Madina wa an yatahassalu biha su je kawai su katange garin su shine ra'ayin annabi karan fari fa ila da kaduwa yace idan suka shigo su yahudawa qatalahumul muslimuna ala afwahil aziqa sai musulmai su yaƙe su sun lallabe ala abuwa ya bakin lokuna al'azika shine lokuna an gane ko eh al'abu wahil sun lallabe a bakin lokuna tun da su yahuda ba san guraren ba sai kawai su rika amfa musu wani za'u min fawqil buyut su kuma mata su zauna a saman gidajensu saman ɗakunansu wa kana hadha huwa ra'ayi wato mata su zauna a saman ɗakuna su rika gani musu idan suna afka musu kuma su ɗauki duwatsu da abubuwa su taurga musu wa kana hadha huwa ra'ayi malai yace wannan shine ra'ayi wa kana abdullahi bin ubay bin salul wa ba'du sahabati yarawna zalik shi ma abdullahi dan ubay dan salul suna ganin wato ya rauna ba da zalik ya rauna zalik suna ganin kawai haka ya kamata a yi kana fita walakin na jama'atan min fudala sahaba sai dai mafiya yawan masu falala manya manyan sahabbai irin su sayyidina Umar Usman Aliyu da sayyidina Abubakar su suna ganin imman fata humul ko kuma abuwan manya manyan sahabbai ne man fata humul khuruj yawm badr banda su sayyidina Abubakar Umar wanda ba su samu fita yakin badar ba manyan sahabbai a sharu bil khuruj suka ce a su suna ganin a fita domin suna jin ciwon rashin fita wada domin ka bai da annabi ya tambayi malaika jibrilu su suka falala suka falala a cikin ku yace waɗanda suka je wada malaikun da suka je yakin wada sun fi sauran malaikun falala wannan guda dubun guda dubu da suka sauka zuwa wada to sun fi sauran falala ya salam to sai yake cewa wa nahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi zalik su wai da basu baje badar ba sai suka nafi mun fada alai hawo da zinati suka nafi wa annabi alaihi salatu wassalam fi zalika da cewa lalle sai an fita fa da hada alaihi salatu wassalam sai annabi alaihi salatu wassalam kawai yayin yunkura wa da kada bai da wuya shiga cikin gida gidansa wala bi salamata wuya dai ta ko kayan fadarsa ko ka ce sirki lama shi ne sirki ko kayan fada ne har idan yin yaki wa kharaja alayhi yana fitowa ya fito gare su faqalu su wannan da suka matsa sai an je sai kuma suka ce ka annana asra'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alal khuruj kadai ko kuma ko tilasta wa annabi muka yi lasewa lallai sai an fita yakin nan wa qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah in ahbabta an tamkuta fil madina faf'al idan kana so ka zauna a Madina to ka zauna kawai in kana ganin zama kake so mu yi a Madina kawai ka zauna faqala zai ce ma yan baki li nabiyyi bai dace ga annabi ba idan nabi ta la'amatahu idan ya sanya firkensa an ya za a haitire hatta ya hukuma Allah bainahu wa bain aduwi har sai Allah ya hukunta tsakaninsa da abokan gabansa wane mutum wato yana gaya mutum tunda ya zaba ba zai cire wa sam وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف مقاتل النبي عليه الصلاة والسلام يفتو أتكن ما يقادو ديا من أصحابي لغتين سابقانسا ما هم فرس واحد سودو كتير سفوري سوكم يهودا دوكنا دواكينا إيه تريبيو تريبيو ومئة درع sannan kuma wato silke guda ɗari ne su kuma silke nawa ne a tare da su to kaga ya ninka nasu وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا عظيمة سيدي النبي يا مبركي wani mafarki babba kuma mafarki annabawa gaskiya ne ba za ku ce ya gani ra'a ya gani annabi sai bi a cikin takobinsa a mafarkin ya ga sulmatan wani rami wata kula a jikin a jikin takobinsa wa ra'a anna baqaran tazbahu kuma a mafarkin bayan ya ga kula a cikin takobinsa sai ga ana ta yanka wasu shanu ana ta yanka shanu ya hayyu ya kai wa annahu wa dakala yadahu fi dir'in hasina kuma ya shigar da hannunsa cikin dir'in wato wa sirken da yake ya tsaye garkuwa ne fata awwala sulma ya annabi da ya tashi zai fasara wannan a sulma ramin nan yake cewa me yake cewa fi sai a cikin takobinsa bi rajulin ya sabu min ahli baiti yace lalle za a kashe wani babba a cikin ahli baiti shine wa Hamza ibn Abdul Muttalib yace lalle za a kashe wani babba a cikin ahlul bait shine wannan bulan ta cikin takobin sa dai kenan dai fa tarafa sannan kuma wa ta'awwal al-baqar wa'annan shanun kuma da yaga ana ta yankawa yace bi nafarin min ashabi yuqtalu yace tawaga da yawa daga cikin sahabban sa za a kashe irin su Mus'ab bin Umayr da sauransu wata awwala fi ra'dil madina sannan kuma wannan silken da ya gani kariya da yake ba shi kariyar da yake cewa madina ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai ma laifin kuwata ne gaira mutakafi a tai karfi guda biyu waɗanda ba za ka iya kwamfiya da sansu ba mukafa shi ne wanda suke wato a samu compatibility da yi dacewa to karfin guda biyu ba su ma dace da juna ba ɗaya ya fi ɗaya karfi lafin adadi wa lafin udda ba a shi da alaka ba cikin adadi ba haka nan ba wajen tanadi ba al'udda shi ne tanadi ko shakka babu kafirai sun fi tanadin da suka ya ninka na musulmi yawan su ya ninka na musulmi to shi ne ma ne yake cewa walakin zalika ghayatu shi dai wannan kaiwa matuƙa ne masalahul muslimun iya iyawar musulmi wa hada ma kallafahum Allah ta'ala bi wannan shi ne abin da Allah ya dora musu walakin na mukanu ala alhaqi sai dai fa ku sani su safai suna kan gaskiya wallahu ta'ala ma'ahu kuma Allah madaukakin sarki yana tare da su wa huwa alladhi yaqul shine ma ya faɗa Qur'ani kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin nawa nawa min fi'atin na daga tawaga jama'a kalilatin yan kaɗan galabat fi'atan kasira wanda suka rinjayi wato tawaga masu yawa bi izinin lahi amma da izinin Allah wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu hakuri wa laqad kana alayhi salatu wassalam hakika annabi alayhi salatu wassalam ya kasance harisan ala istikari ala istikarati ashabi radiyallahu ta'ala anhu yana kwaɗayin wato neman shawarar sahabbansa Allah ya kara musu yadda wa ma'rifati ra'ayihim da kuma sanin ra'ayoyinsu an gane ku wato iqamatan li mabda'i shura al mabda shine principle ko ko wata ka'ida wato dan ya tsaida wato ka'idar su wato ka'idar wato consultative forum da ake faɗa wato wani wata tawaga wanda za su rika ba da shawara wanda za a rika tinkara da neman shawara kama fa ala yawmu badr kama yadda ya aikata a badar kun ga yakin badar ba ya nemi shawara cewa mu je ne ko kaza saboda su sun je ne da niyyar ne ka so kayan su da aka kwace musu kawai ba da niyyar yaki ba sai dai amma ba idan ma ai kaza ba za a yi kaza ya nemi shawara wa hada min mabadi islam wannan yana daga tsari da ka'ida ta musulunci al'azima mai girma allati amara biha wadda Allah ya umarni da yace da yace wa shawaruhum fil amri wa amruhum shura bainahu wa hatta alaiha to sai ya rika kwadaitarwa akan haka wa madaha alaha kuma har yake Allah yake yaban ma'abuta yin shawara a cikin al'amuran wannan shine a takaice mun shiga cikin abubuwan da ya shafi yakin Uhud sati mai zuwa kuma za mu zo mu ji zuhurin nifaki wal munafiki bayyanan munafurci da munafukai daga ranar kiza a nan za mu fahimci cewa wanda suke zuwa su ce akwai munafukai a cikin sahabbai ba su fahimci karatu da kyau ba daga ran da Allah ya bayyana ya yi tamyizi su kansu munafukai ba in an ce sahabban annabi ba ta ba ta sa kansu saboda haka zance ne mutum ya zo ya ce sa Abubakar su Umar su Usman munafukai ne domin an samu wannan gurɓatacciyar aƙidar yanzu za a kai saboda an samu wani da sunan ɗariƙa ya yi katan ya zagi su mu'awiya sannan wasu suna amfani da wannan damar yanzu yara sai ake gaya mu wasu yara suna kama sunan mu'awiya su yan dariƙa kadiriya ne amma sai su kama sunan mu'awiya su danna ma ashar saboda sun ji wani malamin ya yi wa'azi ya zazzaki mu'awiya haka wannan tabewa ce babba wallahi ba karamar tabewa ba ce mutum ya zagi mu'awiya saboda ya ji wani yayi kaga ko ba ake zo ana nan ana nan an zagi mu'awiya yanzu to kuma za a koma a zagi a kama da yana uka shi ma a danna ba a ce yayi kwatan mulki kamar yadda wayancan suke yi saboda haka ya kamata mu hattara mu kiyaye dangane da martabar wayannan sahabba wanda idan wani malami kake takama da shi ko wani shehi in aka zage shi ba za ka yi shiru ba amma an zagi muawiya kai shiru wannan abubuwan idan ba ma kare haƙƙinsu wallahi ba mu duk abubuwan da na haƙoƙinsu da ya kamata mu bayar kwata-kwata sun dai muna bari a zage su ba ma iya mai da martani to duk haƙoƙinsu mun ci amanar sabon annabi alaihi salatu wasalam domin gashi muna kallo wannan gogwar mai yadda ba su yi ta ba addinin mata tun ma guda ne mu duka wallahi ba zai zo da mu ba saboda haka ya kamata mu yi hattara kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana a gurguje kamar yadda na faɗa a satin da ya gabata ko na ji kamar mun yi zancen baiwa Allah nan mara lafiyar mu Allah ya taimake mu sarkin Kano ya biya mata kuɗin da za a kai ta Egypt sunusu lamido da aka ji aka yi man magana aka tete nawa ne aka ce miliyan shida tete ya bada miliyan uku ya ji ya kalli hakiman zai ce wa zai yakin lada sai wan ban kano ne yanzu amina ado sai ce shi ma zai bada miliyan uku to yanzu kuɗin ya shiga visa ma kawai ake jira tsaf bayan allah nan ta fi egypt ai mata aiki muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkai Allah madaukakin sarki ya ƙara yawan da mana irin su kuma ya ba su lafiya muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ita kuma idan an je wannan aiki Allah madaukakin sarki ya sa ayi asa'a a dace اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فانضل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين